karfi insha Allah karfe hudu saboda haka ba an to kowa ba ana gaitan kowa da kowa a je idan Allah ya kai mu ranar asabar kuma insha Allah akwai irin wannan lecture din a kofar dagacin garin Lembi saboda haka za a je masallacin garin Lembi shi kuma kun san da yake ba a cikin gari ba ne akwai bukata a kan tashi da wuri saboda haka insha Allah karfe biyu ya kamata a tashi a je ranar lahadi kuma malam zai lecture a masallacin Anu a cikin makarantar GSC a Gombe kenan da fatan Allah ba mu ikon zuwa gaba baya da shi akwai makarantar shekaru wakar gumi a kadin tana sanar da iyayen yara yan jst cewa idan allah kan gobe juma'a su tura yaran su saboda akwai wata matsala ta musamman da za su tattauna da gane da abu da ya shafi jarabawa su amma wanda ya shafi yan jst kawai allah ba mu ikon zuwa mai tambaya na farko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce malam sallah a cikin jam'i kan sunna ne ko farila
bismillah rahman rahim sallah a cikin jam'i wajibi ne dole ne ma'ana zuwa masallaci sallan jam'i ya zo a hadisi da malamai suke kafa hujja da shi manzo Allah ya sha faɗa cewa na sha kimtsawa in shirya in tanadi makamashi na hura wuta in ɗauki wasu daga cikin sabbai na su raka ne in bi gidajen wanda ba sa zuwa jam'i fa uharriqa alaihim buyutahum in kone musu gidajensu malamai suka ce duk abin da ta kama annabi zai ce zai kone gidan wanda yake yin wannan abu ai babban abu ne in dai ba wajibi bane ya je ya kone musu gida kuma gaba ɗaya rayuwar manzon Allah duk sallarsa a cikin jam'i yake da haka in ka samu dama ka je masallaci kai sallah idan baka samu dama ba a inda kake ko kuke taron jama'a to ku daje jami'a wurin ku yi sallah kad dai kai sallah kai kai kadai shine aibu ko makara kai in baka samu dama ba ta kubuce maka je ka tara ƴaƴanka da matanka ku yi sallah jami'a gida yafi kai sallah kai kai kadai kuma ma maganan ma ka tambayi wajibi ne ko ba wajibi ma ai bata taso ba yanzu in kai sallah ku kai ɗaya fa daraja ɗaya ce kake da ita ɗaya tak in ma Allah ya karba idan kuma kai sallah a cikin jam'i to kana da daraja 25 kana da daraja 27 25 in masallacinka a kusa da gida ne 27 in masallacinka yana ɗan nesa da gida manzo Allah yake cewa sallar jama'a tafdulu tafi sallar mutum shi kaɗai bi saba'in wa ishirin na daraja da daraja ashirin da bakwai jama'a daraja ba lada ake nufi ba wasu na ce an kai sallah jam'i kai sallah kai ɗaya lada ɗaya in kai sallah jam'i lada ashirin da bakwai ba haka bane ba lada ake nufi ba ba wai ƙwayan lada ba a daraja matsayi mataki mataki ashirin da bakwai wanda Allah shi ya san girman wannan matakin sannan daga cikin amfanin sallar jam'i idan ya zo a nassi cewa idan aka zo ana yin sallar jam'i Allah yana fara duba zuciyar liman idan zuciyarsa tana da kyau ta dalilin liman sai a karɓi sallar duk wanda ya bi shi sallah ko da kana da matsala ka ci alfarman liman idan babu kyau ta liman sai a zo sahun farko sai Allah ya ce wa mala'iku ku duba mu a cikin sahun farko na bayan liman dinnan akwai mai zuciya mai kyau in an duba ta dalilin mai sahun farkon nan mutum ɗaya fa sai a karɓi sallar duk masallaci in babu Allah zai ce a duba sahu na biyu shi ma a daɗa dubawa in aka samu ta albarkacinsa a karɓi sallar kowa to yanzu kai idan ka zo kana sallah kai kai ɗaya a gida in aka zo aka duba taka zuciyar mai matsala ce haka za a zubar maka da kayanka a tafi a bar maka da haka ku yi sallah a cikin jam'i shi ya fi muku alkhairi kuma shi ne sha'airul islam alama na musulunci kar mu bari a raba mu da jam'i shi ne kaɗai ya saura mana mu raya masallacinmu mu inganta su mu yi ta zuwa mana sallah ba abin da ya fi mana sallah daɗi wallahi Allah ganar da mu bayan abin da yake tattare da sallar jam'i na haɗin kan al'umma albarka a cikin gari alheri da yake sauka ingantuwar kasuwanci zaman lafiya koran dukkan mabarnata duk garin da ake ana yawan jam'i mabarnata ba su iya jin daɗin zama a garin ba amma duk garin da ba a sallah to ba ku damu da sallah to me bambancin ku da kirista a sati sau ɗaya suke zuwa to kowa kashe masallatan ku ku kira sallah ku je ku yi jam'i kowa ya fita ya je ya sallah mata kuma daman jam'i ba dole ba ne su sallar su a gida wani yana cewa wai ni da mata nan ke waye ya ce ka je kai sallar jam'i da matanka in ba wai makara kai ko larura ba da haka ai kai ba limamin matanka bane ko yayanka Allah gane da amin mala Allah ba da lada um akwai dan gyara kaɗan dola a cikin bayanin da na yi dazu insha Allah ranar juma'a gobe kenan malam zai je sallar juma'a a masallacin Sheikh Musa Adam mai hula a garin Gombe daga karfe goma zuwa karfe sha biyu wannan shine abin da ban faɗa ba sannan mutanen da suke zaune a gaba gaban nan suna korafin cewa kai yanzu ka taba da sallar juma'a goma zuwa sha biyu a
kai wai ka zama a kan kujerar nan wai rubewa kake yi a rubuta ne.
ba wannan na nan ne ai ai sallar juma'a a gida ce daga sha biyu zuwa biyu na kaddara an rubuta maka amma ka ya kamata ka faɗa duniya haka
to to daga karfe sha biyu zuwa karfe biyu insha Allah ya kamata shi a kyale shi duk wa'azin da ake shi ba za a buga shi ba na je Um, yan hisba da Allah mutanen da suke gaba sun ce suna jiran yan hisba har yanzu ba su gansu da wuraren su ba saboda su ba da taimakon su sun suna nan sai su mako um, wannan mala ya kawo tambaya kusan abun da aka karanta a can amma shi cewa ya malam ya halatta idan mutum ya zo sallan jam'i ya samu yara a sahun gaba ya cire yaro mai da shi baya shiga wurin
um, wannan ba daidai ba ne gaskiya yaro ya zo masallaci da wuri kuma kai baka zo da wuri baka cire shi ka tsaya a gurin wannan ba daidai ba ne kawai abin da aka ce idan yaro yana sitin bayan liman directly bayan liman annabi ya ce liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha wanda suka girma masu hankali sun fara mafarki balagaggun mutane su ya kamata su biyo bayana to in yaro bai balaga ba to shine aka ce ya koma gefen liman ko damansa ko hagun ɗinsa amma wai a cire yaro a sahu gaba ɗaya wannan ba daidai ba ne kuskure ne ya kamata a kyale yara su rinka zuwa masallaci kuma a tsaye da su a sahun gaba amma ba wai bayan liman mubasharatan ba na na wannan kuma ya ce da fatan malam ai ta ce kai da fatan malam ya shi- yana cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka ne ta ce malam tambayanta ita ce ya halatta a rinka yin sadakan kwana arba'in wa mamaci idan ya rasu sannan kuma ta ce malam me ya kamata ta yi idan amin me ya kamata ta yi a shari'a tunda yanzu ta yi kwana arba'in da ta gaba to wannan ɗabi'a da al'ada da muke da shi idan mamacinmu ya mutu ko uba ko uwa ko dan uwa ko kani ko mata ko makoci ko wani abu makamanci wannan ana sadakar uku sadakar sati bakwai sadaka arba'in duka waɗannan abubuwa malamai sun daɗe suna bayani ba addini ba ne ba shari'a ba ne gargajiya ne kawai bid'a ce don haka a shi mamaci aslan ma ku gane wani abu guda don ku hutar da kanku shi fa mamaci duk wanda ya mutu aslan fa ba wai kowa ne ma yake mai sadaka sadakar take karɓa ba duk duniya ba wanda zai sadaka wa mamaci ta karɓi in ba ɗansa ba wa Allah ya lil insani illa ma sa'a da haka dan kana abokin mamaci ka mai sadaka Allah bai zai karba ba ba za ta je ba ko makoci ya mai sadaka ko wani yaya ya mai sadaka ko wani babba ko kawu ya mai sadaka baya zuwa wanda in yayi sadaka wa mamaci yake tafiya shine ɗansa ko ya mai sadaka jariya ko ya bada kuɗi ya ce Allah kai wa babana lada ko kaza ko kaza sai da wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura na ɗaya kenan na biyu abinda aka ce a yi wa mamaci idan ya mutu addu'a wannan mafi girman abinda aka ce a yi masa kenan baccin sadaka jariya wannan ya shafi 'ya'yansa su yi masa wani abin da zai rinka samun lada wala Allah bai yi ba lokacin kafin ya mutu amma magana a zauna a sadakar uku sadakar hudu sadakar fiddawo arba'in waye duka wannan babu su a shari'a yanzu wai fiddawo wai ana wai fanso mutum ne wai fiddawo wai ana fanso mutum daga wuta wannan sadaka ta fiddawo da ake yi. to kai yaya aka yi kasan yana wuta har aka ce kai sadaka ka fanso shi kenan yanzu in an maka sadakar fidawu kenan kana wuta kenan ko wannan ai ba daidai bane to ba a ce ayi ba da haka kar wani ya bari ayi wa babansa ko ya zo ayi wa matarsa ko ya bari ma a gida ayi masa bai da amfani ke kuma bai wa Allah da mijinki ya mutu kika yi kwana arba'in da saura wata hudu ne da kwana goma ta kaba kike yi wata hudu da kwana goma haka ƙwar'ani ya faɗa arba'ata ashirin wa ashira ne da haka idan kin gama wata hudu da kwana goma to abinda za ki yi shine za ki gaya wa mutane cewa kin gama a lokacin you are free wani zai iya zuwa neme ki kawai shine abin da ake nufi kin fita da takaba ba a bikin takaba ba a wani wanka a kwalliya da ado ba a wani taro ba a wani kaza ba a kaza ba a rabar da mai wani sadakar kaza wani duk ba a yi duk babu shi a addini kawai kin zauna ba ado ba dogon kwalliya ba saka dan kunne mai kyau ba saka turare mai kanshi da shafa mai mai kanshi da sabulu mai kanshi duka wannan ba a yi saboda wai wai wani solidarity ne ake wa shi mamaci miji matsayin miji ya kai ga in mijinki ya mutu ki tausaya masa ki wata hudu da kwana goma kina zaman jimami amma ko uba ne ya mutu ba a masa wannan abu ko ɗa ne ya mutu ba a masa wannan takaba amma miji saboda miji shine mai daukan wahala shine sha wahala to sai ki dauki wannan kwanaki ki zauna a gida ba ki fita ba ki zuwa ko ina ki jira sai kin yi wata hudu da kwana goma kuma ba wani abin da ake na al'ada a bawa mace wai wuka ta yanka ta rike wuka to wa za ta yanka wannan ba daidai bane ko anni anani kawo mace hijabi ko yaushe a cikin gidanta wai ba za ta cire hijabi ba akan gado ka tana cikin uban zafi hijabi wai ce ba za ta cire ba za ta cire mana ta sha iska kawai ba za ta yi amfani da kayan kwalliya da caba ado zuwa gidan biki taron suna wani biki wani taron mata wani kaza duk wannan mai ta kaba ba ta zuwa ko ina sai dai za ta iya zuwa asibiti wannan asibiti za ta je karatu ma inda hali a zo gida a koya mata inda hali sai dai larura ta aiki ba yanda za ta yi abin da ya fi dacewa da gwamnatocinmu gwamnatoci da suke kula da dokokin musulunci duk matar da mijinta ya mutu ya kamata a bata hutun wata hudu da kwana goma ko wata biyar ma wannan shine shari'a amma hatta fitanta ta je ta aiki bai halatta ba so ya kamata a kiyaye duka waɗannan abubuwa an yi nisa fa jama'a an tafi fa an daina wannan abubuwan kar wani ya zo ya bata kansa lokaci yana ta abubuwan da shari'a ba su yi ba Allah ya mana afuwa Allahumma izal islam wal muslimin to yi sauri sauri
to wannan ba ba tambaya bane malam amma takardan yace malam takardan da ka karanta jiya na tambayan nan da ka ansa yace bai taba ganin matar ba amma kuma ya ji ta shiga ransa saboda haka shi ma ya shirya ko yanzu a daura ga lambar wayarsa ga sunansa amma ba zan faɗa ba mana
to ga to a kun dai ana wani kulle-kulle ko wai ya ce bai zai faɗi sunan ba Allah sa ba shi ba ne a to ai gaskiya ne kaga ai ba mu sani ba wataƙila ko shi ne ma Allah ta'ala alamu to wannan bawan Allah da ya aiko takarda kayi na ƙwarai kuma ka birge ka ce ko yanzu a ɗaura haka dai ka ce to za mu so mu ɗan gana da kai yawwa ga lambar waya kanan za a kira ka in an zo karatun mata za a nemi ita wannan baiwar Allah sai mu gaya za a yi kulle-kullen abin da za a yi insha Allah ta baraka ta'ala ai ai ko lallai lallai idan bincike lallai idan idan bincike ya tabbatar bana za ku sha mamaki za a buga dauran aure na dare a tafsirin da ikon Allah ta baraka insha Allah ta baraka ta'ala Allah ya sa a dace akwai akwai dan uwa da aka aika mahaifiyarsa ba ta da lafiya dan uwa a cikin matasanmu na suna dan uwa malam ishaq bello mahaifiyarsa ba ta da lafiya muna masa addu'a Allah saka masa da alkhairi ai Allah jikanta Allah ba ta lafiya Allah warkar da ita mu kuma Allah ya jikan mu idan lokacin mu ya zo kowa yana kan hanya ne ai so muna fatan Allah ya ba ta lafiya kuma Allah rangwanta marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum